أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قدوك وطن ربيع الثاني hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da bakwai ga watan goma shi ne watan oktobar miladiya dubu biyu da ashirin da shida alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mu shi abin da yake shirin ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya wani dinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifon dudai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri ne a cikin suratu ghafir tun daga farkon surar allah ya ba mu iko mun zo aya na hamsin da takwas yau za mu tashi aya na hamsin da tara zuwa abin da allah ya ce farkon aya na 59 a cikin suratul ghafir shine fadin Allah subhanahu wataala inna sa'ata la'atiyatu la rayba fiha walakin aktharan nas la yu'minun kan manta kafin wannan aya Allah subhanahu wataala ya ba mu misali na farko yake ce da mu fa mu sani halittar sammai da gassai ya fi girma akan halittar mutane amma kuma Allah ya yaba mutane daraja ya yassare musu samai da kasi a wannan baiwa ce ta Allah sai da yawa daga cikin mutane ba sa sanin haka sannan Allah ya buga mana misali cewa fa makaho da mai gani ba sa zama ɗaya mai ilimi da jahili ba sa zama ɗaya har abada sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari ba sa tsayawa su zama ɗaya da masu aikata mummuna aiki wannan yana nuna imani kaɗai da Allah baya isa dole sai an hada da aiki kuma aiki na gari kina idan ka ce kayi imani da Allah to aikin ka ya nuna kai zaman tun ka ce kayi imani kuma mummuna aiki kake a'a mai imani da aikin kwarai bai taɓa zama da wanda yake aikata mummuna aiki Allah ya ce amma kaɗan ne daga cikin mutane suke wasu sai Allah ya karrara mana abubuwan da za su faru wanda babu shakka a kansu ya ce da mu inna sa'ata lalle lokacin nan da an ka ajiye na tashi alkiyama zai faru larai aka nukaci la'ajiyatun za ta zo fa larai ba fiya babu shakka ce arrai ko shak ashak ma'almai ne na takiri kusan akwai alfaz wayanda sun yi kama da juna amma kowanne yana da abin da yake nufi akwai arrai akwai ashak akwai azzan akwai alwa alwa wanda lafazza duka suna kusa da juna amma ba irin wani yan kashe raiwon shine shakku na karyatawa mutum bai da ko sisi ya ce ma wani kaga gidan nan na gari na wuri kaza wala na sai shi ya ce kaiwa ne aiwa ne sai kai shiru kaga dai baka ce kare yake ba amma dai alamu baka yadda ba to kenan raibi ya kama to irin wannan ba ku shi cikin game da ranar kiyama tabbas za ta faru walakin aktaran nas la yu'minun sai dai yawa daga cikin mutane ba sa yin imani da ranar tashi alkiyama yana daga cikin imani da ranar alkiyama aikata ayyuka na kwarai dan a girbe su a wannan rana amma mutum ya ce ya imani da kiyama abinda Allah ka su baya yi akwai matsala tare da shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah subhanahu wataala yace da bayansa ud'uni ku kadaita ni da ibada ku kadaita ni da ibada astajib lakum zan karba mu ibn abbas yace قال ربكم دعوني الدعاء بمعنى العبادة استجب لكم بمعنى أغفر لكم زن غفر تامو كوي من بوتا تحقيقا نيكو زن بوتا زن غفر تامو kuma na ɗaukar ma'anar ko roƙe ni zan karɓa mu saboda addu'a roƙo ibada ne a an fahimci hausa innal ladina yastakbiruna an ibadati wa'inda suke girman kai game da bauta mani suke girman kai game da roƙona yin addu'a mana gare ni ko kuma kadaita ni da ibada suka ki sai da hulu na jahannama dakhirin da sannu za su shiga wata jahannama suna kaskantattu dakhirin bi ma'ana dalilina min dakhara dakhara bi ma'ana zalla za su shiga wuta suna cikin kaskanci duk waɗanda suka yi girman kai musu menene ba musu mota mini ba kuma kenan nan addu'a bi ma'ana al-ibada saboda manzo Allah ya ce da mu addu'a hiya al-ibada bauta ita ce ibada shi kuma addu'a dalun ala tauhidi yana nuni akan kadaita Allah da bauta inda domin da yake addu'a akwai kankan da kai yanzu ka zo ka ce mutum wani dan Allah da Allah ka taimaka mini ina da matsala sa mai hannu Allah ka kankan da kanka ko ba kankan da kanka ba to haka ne ka zo ka tsaya gaban Allah ya ubangiji na ka biya min bukata iri kaza ka yaye min damuwa iri kaza Allah yana son wannan kenan kai abba kai ne kaskantacce kai ne ba kowa ba ka kuma nuna ba kowa kake to haka Allah yake so shi sa ana son yayin da kake roƙon Allah kar ka sanya gadara ka nuna wa Allah kai dai bawa ne mabukaci shi kuma shine mai biyan bukata daga cikin sifa ta Allah Allah yana so a kare ta shi da bauta haka ma in za a roƙo a roƙi Allah shi kadai kun gane misali akwai abubuwan da in ka roƙe wani su ka hita turba na musulunci kullu ma la yaqdiru alayhi al-insan yahrumu alayka an tas'ala al-insan hadha shay duk abin da yake mutum bai iya shara mu ne ka roƙe shi kuma fita daga milla ne yanzu kana shehi imin kaza shehi biya min bukata kaza abinda babu mai iya shi sai Allah wannan shirka ne baya halasta Allah kada yake nuhi Allahu samad ko ba haka bane Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fi Allah subhanahu wataala shine ya sanya muku dare dan ku samu nutsuwa a ci ku zauna ku huta ngane ku ja'ala Allahu al-layla libasa Allah ya sanya dare ya zama sutura a gare ina litaskunu fihi dan ku zauna ku menene ku huta shi wan nahara mubsira sanan ya sanya yini ya zama lokaci na neman abincin ma'ana Allah subhanahu wataala ya sanya haske a cikin menene a cikin yini saboda lokaci ne na neman abincin Allahu alladhi ja'ala lakum al-layla Allah ya sanya dare gare ku ku mutane da taskunu fi dan ku samu natsuwa a ciki ku kwanta ku huta wan nahara mubsira sannan yini an sashi lokacin neman abinci mana aka sanya haske dan ku ga abin da za ku samu sauki ku nemi abin da za ku ciyar da iyali inna Allah la dhu fadlin 'ala nas Allah ma abucin yin falala ne ga mutane walakin na aktharan nas la yashkurun sai dai da yawa daga mutane ba sa godewa Allah subhanahu wataala akan ni'ima da ya musu mun kalle wannan ayar a ɗabi'a na ɗan adam a ɗabi'a na jikin ɗan adam a yadda Allah ya jikin ɗan adam lokacin da ya kamata jiki ya huta shi ne da dare lokacin da ya kamata jiki ya je ya nemi abinci shi ne da rana matuƙar aka canza ma jiki wannan an canza ma jiki ɗabi'ar da Allah ya halice shi a kanta sai dai jiki ya karɓa don an ce lissa masa amma ba dan a haka aka ɗabi'antar da shi ba shi yasa za ka ga likitoci masu bincike duk sun tabbatar kwana wanda zai sa na'urorin jikin mutum su tsaya su huta shine bacci wanda aka yi daddare amma in aka yi kwana da rana to ko ana kwana akwai wasu na'urori na jikin mutum ba sa tsayawa suna amfani da hasken rana ne yanzu idan ka ajiye bateri a cikin ɗaki in dai akwai rana zai yi sharshi saboda fano yana haskakawa ko ba gaba ne amma in duhu ya yi zai tsaya saboda mi yanzu lokacin ya tsaya ne ba haka jikin mutum akwai wasu halittu wa'inda haske ne suke aiki da shi to Allah subhanahu wataala da yake son Adam ya huta sai ya janye haske dan kwayoyin halitta na mutum su samu su huta idan lokacin da ake bukatar su tashi sai a dawo musu da haske shi yasa zaka ga turawan yamma da zaran dare sai a daina aiki a je a huta sahiya na yi sai a yi wannan ya yi muwafaka da ɗabi'a na ɗan adam amma za ka ga wasu ƙasashe na larabawa sun canza wannan da rana ne lokacin kwana da dare ne lokacin a tashi za ka ga wasu ƙasashe na larabawa sai ga ƙaramin yaro wai ƙarhe ɗaya ƙarhe biyu ƙarhe uku sai ga shi ƙarhe hudu kamar yanzu ne aka yi magana amma da an yi asuba ba ga ganin kowa kowa ya kwanta to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce da yawa ba sa godiya a bisa wannan ni'ima da Allah ya musu kenan sai a akkasa abinda Allah ya tsara wannan kuma wasu za a musu hukunci da halin da suka samu kansu kun gane ko wallahi alam ba mu cewa wannan galayin da suka in ba haramun bane sun dai canza ɗabi'a na dan adam wasu ƙasashe ce suna da zahi ne sosai kuma suna da maganin zahi sosai ko ba haka wani kowa ne da yadda ya ɗabi'antu yadda ya ɗabi'antu ina ne muke Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalikum Allahu rabbukum wanda yake yin wannan ya hore muku dare ya hore muku yini mai yin wannan shine Allah shine dalikum Allah rabbukum wannan shine Allah ubangiji kullu ba bani aya sai Allah ya fara da sunansa alami suna na yanka hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin wanda da suna Allah tun da kake mi sunanka kace Allah a sunana ka taba ji mai suna Allah babu ta wannan alami ne na Allah ma'ana Allah ya gabatar da siffa na uluhiyya cewa ba wanda ya cancanta ya zama Allah sai dai shi dan me ga abin da shike kai kuma me kake zalikum Allah sai Allah ce rabbukum kuma Allah ya tabbatar da rububiyya shi cancanta ku bautawa kuma shi cancanta ku rike a matsayin abin bauta ku rike a matsayin Allah khaliqu kulli shay shine mahalicin komai duk wani abu Allah ya yi shi la ilaha illahu ba abun bautawa da gaskiya sai dai shi Allah subhanahu wataala haka ne ko fa anna tufakun Allah madaukin sarki yace to ta yaya ne kuke karkacewa kuke bijiriwa kuke kin mi kadda bauta ga Allah subhanahu wataala bayan kun san cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne ya cancanta abota masa Allah madaukin sarki ya samu dace kenan zalikum Allahu rabbukum ko wanda ya muku wannan shine Allah ubangijin ku khaliqu kulli shay wanda ya komai la ilaha illahu ba an bauta da gaskiya sai dai shi fa anna tufakun to me yasa kuke karyata ai tukadzibuna da me kuke karyata Allah ba ku imani da shi Allah ce kazalika yufaku alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun Allah ya ce kadalika kamar haka ne dai yufakul ladina kanu bi ayati llahi yajhadun wa'inda ke jayayya da ayoyin Allah kamar haka ne suke karyata ayoyin Allah kuma suke karyata abin da manzo Allah ya ce shi su karyata bayan sun tabbatar da Allah shine ya halicci komai kuma halittu duka daga gare shi suke Allah subhanahu wataala yana ne tabbatar da uluhiyya gare sa mana yuqarriru ilahiyya sai ci gaba da cewa Allahu alladhi Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan Allah subhanahu wataala shine wanda ya sanya muku kasa mana ya halice kasa don ku dan adam kuma ya sanya ta zama qararan wurin zama matabbata ya sa mata karfi ba ta motsi da ku Allah na yau danwa danmu yau in mutane suka nandana kayan suka bar duniya ƙasa ta ƙara aiki saman ma ta gama aiki duniyar ta tashi saboda mutane ne Allah ya tsara komai na nan duniya kina cancanta wanda ya wannan aiki a bauta masa Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama matabbata inda za ku tabbata ba ku nutsewa was samaa bina'an kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya sama ta zo wani ta zama rufi a gare ku bina'an mana gini wanda yake da sifa na rufi kun ga ta rufe mu tana sama gare mu Allah ya ce shine ya sama shi kadai ba wani wanda ya taya shi wasawwarakun kuma ya kera ku ko mutane ya suranta ku fa'asana suwar amma sai ya kyautata surar kula waye ƙasa Allah waye sama Allah waye mutum Allah tunda ake faɗin siffar ƙasa ko sama ba a ce ga yadda take amma da aka zo wajen mutum ɗan adam sai Allah ya ce mun muka yi ku amma kuma mun kyautata ƙirar ku wannan yake nuna babu wata halitta da ta kai ɗan adam kyawun gani ya bambanta da kowace halitta ahsanu qamu yana da menene yana da sifa mafi kyau na ɗai kenan kuma wajen taharruki shi kadai Allah ya sanya ma dabara zaki duk ƙarfin sai mutum shi masa dabara raƙumi duk ƙarfin sai ga ɗan adam ya juya shi Allah ya fifita ɗan adam da abubuwa da dama amma da yawan mu ba ma gode wa Allah subhanahu wata'ala shi yasa malamai suka ce ni'imar da Allah ya mutum dan adam ala nawaini ni'ima ne guda biyu akwai idadun wa imdad ni'matul idad wa ni'matul imdad ni'ima ta idadi menene ni'ima ta idadi Allah subhanahu wata'ala shine ya shirya dan adam ya ba sa duka dalilai da ke sa a samu sauki a rayuwa kunga ya bashi yana ji ya bashi yana gani ya bashi yana iya motsi ya bashi dama ta hankali da abin da ya kama da wannan to wannan shine ni'ima na idadi an shirya shi dan yayi wazifa sannan ni'imatul imdad akwai ni'imatul imdad ma'ana at-tamdid amadahum Allah ila zamani Allah ya yalwanta musu lokaci mutum na adam yana jimawa a rayuwa yana daɗewa bai mutu in ka ɗauki tarihin halittu halittu da yawa ba sa yin shekarun ɗan adam akwai waɗanda suna yi amma ɗabi'u da yawa masu ƙira irin ta ɗan adam da yawa ba sa daɗewa irin ta ɗan adam ma'ana halittun da suke da jini da anta da tsoka za ga daga cikin masu daɗewa akwai mutum ɗan adam wani sai a ciya shekarar ɗari mutanen da sai wani a ciya shekarar dubu ɗaya da wani abu wanda ba ni'ima ba ne Allah barka ka dare baka mutu ba wanda shi ake da shi ni'imatul imdad ni'imatul imdad Allah ya mutum adam wannan ni'ima Allah ka sa mu more wannan ni'ima da kai mana sai Allah ya ci gaba da cewa wa sawwarakum yasuranta ku mutane ya adam fa ahsana suwarakum ya kyautata suranta ku wa razaqakum min at-tayyibati kuma ya arzita ku daga daɗaɗen abubuwa ma'ana ja'ala arzakakum atyab wa aniya Allah ya sanya abincinku ya yi kowane tsafta ya kuma kowane sauƙin ci zaki yana ci nama ko baya ci dalaye tashi ci yana bambance jini da tsoka yana bambanta gashi da bahaya haka yake ce in Allah ya so sai shi ka haka amma shi ɗarin yana cin nama ya yake cin nama sai ya yanka ya hidda jini ya hidda gashi ya wanke ya dafa in ma ya ciza ya jibe da wasu ya ƙara mila shi cikin wuta wani ya hasan ma yana kamo nama haka yana sa a baki ba ne ba ba ce kadiba ga yadda zaki yake jan nama ya ja shi kuma hakan zai ce ku shi ya iya amma Allah ce sai ya dada da abincin kun ga dai saniya tana cin wake ko ba su cin wake tana dafa shi ne haka za ta ci shi amma kai sai ka wanke ka dafa ya dafa sai ka ce sai ma ka sa mayonnaise ka ce sai ka sa kaza sai ka sa kaza dalla wannan ba ne ba ce in Allah ya so wallahi sai ya mai da mu muna cin kara kamar yadda raƙumi yake cin kara ba yadda mun ka iya amma saboda tausayi na Allah da fifita mu da ya akan sauran halitta sai ya sanya abincin min ahsanil arzak abinci mafi kyawun arziki hankali muke ce shi ai abinci ya kwana waje abu da baka ci masai ga wasu halittu suna ci amma ka gani shi yasa Allah yake cewa a cikin wannan aya wa razaqakum min at-tayyibat ya arzita ku daga dada abubuwa zalikumullahu rabbukum wannan fa ne Allah ubangijin wanda ya muku wannan ni'ima bai kamata ku kafirce masa fatabarakallahu rabbul alamin albarakatun Allah ubangijin ta dake sun daukaka mana Allah madaukakin sarki ya daukaka akan kowane irin halitta an gane misali ko Allah madaukakin sarki ka samu dace Allah yake cewa huwal hayyu duk da yana Allah yana karrara bauta a gare shi cewa shi ya cancanta a bauta masa me yasa huwal hayyu don shi Allah shine rayayyen sarki malaman suka ce alif wal lam listighraq bi ma'ana la naqs fillah babu shi bai ma an gashi ba ne ka kawo mai zancen kwana ba ne ka kawo zancen mutuwa babu wannan mutum na adam inda zai sati bai yi kwana ba sai shawarci ko ya shiga rashin lahiya saboda ba a haka aka gina shi ba an gina ɗabi'a sani akan yi bacci ko ba ka bane shi kuma Allah shi ya yi baccin haka ya yi karin ya yi bacci kenan wanda bai kwana shi kamata ka sa mai tsaronka ko ba ka bane su da kai kwana shi yana da kenan Allah yana tsaron mu dan shi ba ya kwana shi huwal hayyu shi Allah rayayyen sarki ne la ilaha illahu ba abun bautawa da gaskiya sai dai shi Allah fada'uhu saboda ka ku bautawa Allah subhanahu wataala ma'ana ku kade ta shi da ibada mukhlisin lahu din kuna masu tsarkake addini gare shi alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya ce godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai ma'ana ubangijin komai wanda ya tsara komai a yadda yake ce da su manzo sallallahu alaihi wasallam ce ce da kafiran makka inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah ni fa an hane ni in bautawa kuma kan nan da kuke bautawa kuma bayan Allah lamma ja'ani albayinat yayin da hujjoji suka zo mani ana hujjoji sun zo mani cewa babu wanda ya cincinta bautawa sai Allah subhanahu wataala gane ku malamai suka ce bayyana da suka zo manzo Allah ala nau'ain sun zo nau'i guda biyu akwai alwahyi wahayi da Allah subhanahu wataala ya yi mai shine alqur'ani qur'ani hujja ce take tabbatar da manzo ya cancanta ya bauta Allah shi kadai na biyu almu'jizat mu'jizoji wanda manzo yake da su su kadai sun cancanta mutane su gane ba wanda ya cancanta a bisai manzo sallallahu alaihi wasallam kun gane manzo sallallahu alaihi wasallam duk wata mu'jiza da kake tsammanin ba za ta faru ba Allah ya bayyana ta gare shi amma kullum abin da yake tawazu yana nuna shi bawan Allah ne kullum abin da yake ce mutane ku rike Allah ku bauta wa Allah kullum abin da yake ce mutane ku kama ma Allah ku kama Allah fattaqullaha wa atiun haka yake ce ku ji tsoron Allah amma ni ku min biyayya babu wani nassi guda ɗaya da manzo ya zo yana nuna shi fa shi na kullum tawadu yake amma mun sai ga mutum ya kata rauni yana cewa wai ku rike ni in kai ku ga Allah na Allah yayi to Allah yake rike mu manzo Allah ya masa biyayya duk abin da ya ce ku yi duk abin da ya ce ku bari ku bari in kai haka sai ka samu kwanciyar hankali a rayuwa wa umirtu an uslima li rabbil alamin kuma an umarce ni da in mika wuya ga Allah ubangijin talibai an uslima haka ne ko ma'ana in tsayo akan musulunci ga Allah subhanahu wataala yana islam shine mutum ya sakankance ga Allah kai yadda da Allah wajen bauta masa kun gane ko da mika wuya akan duk umarnin da ya ci ai in kai haka ka samu kanka Allah ce huwa allazi khalaqakum min turab Allah fa shine wanda ya halice ku daga ƙasa ana nufin asalin halitta annabi Adam daga ƙasa Allah ya yi shi thumma min nutfa sannan aka halice ku daga digon mani ku mutane sauran mutane wanda ba annabi Adam asalin baban ku annabi Adam da ƙasa aka yi shi sai aka zo aka canza tsari ana yin halittar mutane da digon mani kuna nan digon mani thumma min alaqatin sannan aka canza mani ya koma gudan jini jini sandararre shine ake shirshi alaka thumma yukhrijukum tifla sannan Allah ya fito da ku daga cikin cikin iyayenku mata kuna jijjire kanana kuna nan thumma litablughu ashuddakum sannan ku kai karhin ku thumma litakunu shuyukha sannan ku zo ku tsuha minkum man yutawaffa min qabl daga cikin ku akwai waɗanda suke mutuwa min qablu ko ma'ana kafin su balaga kafin su tsuwa sai su mutu wali tablugu ajalan musamman sannan kuma Allah yakan bar ku ku kai lokaci abun ambato wala'allakum ta'qilun dan ku hankalta game da canjin da Allah yake sanyawa a tsakanin idan mun kalli ayan nan karo na biyu Allah subhanahu wataala yana son ya nuna ma dan adam shi dai ba kowa bane kuma abin da ya shafi halittarsa bai san yadda aka yi ba duk kuma yadda ake son ya zama haka ne zai zama bai da wani dabaru na dai baka sanar da haka haife ka ba ran da babanka babanka da babarka suka haɗu suka sadu cikinka ya shiga ko babanka bai sani ba ko babar ka ba sani ba Allah yake nena kula da kana nan maniyi ran da aka canza ka daga maniyi aka mai da kai jini duk duniya an banda Allah ba wanda ya sani ran da ka canza daga gudan jini ka koma tsoka Allah ka ya sani ran da za a aiko mala'ika ya busa ma ruhi baka da sabi baka sai da kawai ga kanan ran da Allah subhanahu wata'ala ya buƙaci ka zo duniya ran nan ko babar ka bata san nan za a yi ka ba kana nan jinjiri ko ɗaukan ka da ƙyar ake yi ka yi fitsari a nan kwanci ka yi ba haya a nan kwanci ka koyi tafiya abinci ba ka iya ci sai an baka kana nan kana ƙuruciya haka zan samari ka zo ka yi aure kana ƙarfi kana bugun gaba ana nan sai a ce kai wani ga ɗan farin gashi nan ka fara nan sai a gani yanzu waƙi da hori ana jayayya sai a waye gari hori ya jaye ba ka sani ba yadda ba ka san randa gashin ka ya koma fari ba kuma ba a yi shawara da kai ba to ba ka san randa za a mai da kai cikin kamari ba ba ka sani ba na lamiya na bugun gaba kenan mi an magani a bi Allah kawai a huta kuma kamar ma wanda suke fahimtar lura na larabci da aka yi istikhdamin aqaf sai aka yi amfani da harafin summa li yadulla ala tarahi dan ya nuna akwai fajin kiri tsakani daga digon mani zuwa zama gudan jini sai da aka samu jinkirin lokacin da Allah ya sa adadinsa sa'an nan ka zama tsoka sa'an nan ka zama kaza kana ɗan shekara goma ka zama ɗan talatin ɗan arba'in sai aka amfani da menene da lafazin summa summa an gane misali ko shi yasa malamai sun ka ce matukar ba za ka tsaya yadda kake a halittar da aka yi ma ba to ana nuna ma duk sanda an ka bukace ka za a same ka Allah mu bi Allah mun shiri mu yi tattalan ranar lahira mu yi tattalan komawa ga Allah duniya wallahi ba gida zama bane duk wanda kaga duniya na ya kama wani abin tausayi ne kuma ba kare ba yare da kansa sai an hadu a yini kiyama bai rena kansa sai yana ganin ya hito zai koma gida bai koma gida ba dazu dazu ne ke bada labari na an yi gobara ashe inda aka yi gobara akwai boka ciki akwai boka ciki an yi gobara da dare ne kowa ya zo ina boka ka aljanu sun dauke boka ashe boka ya kone boka ya kone ko da saya dai ana didi ba sai an ga boka ya so yi gashi can mace ce bokan ya ko to ka gani mu bokan garin mu da Allah ta shi kashe shi cikin rahewa Allah ya kai shi kun san rahewa wasu su ce rahego inda ake sa haji a aji eh wannan da rumbu wanda ake na laka ko shi bai sallah eh an gane kwatance na nan almuhim da babban wanda ake sa damma kowa dai da yadda yake kira shi ni zan kwatanta akwai wurin da ake sa haci babba sai a yi mai dan zugula a rahe to shi dai kawai ake kira shi muna da wani boka zai sallah da Allah ya tashi kashe shi cikin dare ba sai ɗauki esansi da ashana ya shiga cikin wannan abin zai kona gara da ya zuba isansu ciki sai ya kunna wata ya kawo ya giya zai hito sai ya giya ta kaji lala ya yi sallama da mutanen gida ni abin da ke zai ci raunar mahallin shahari in allah ya buƙace ka ba kafin kwana da kowa wala yadda baka san ran da ka fito cikin babar ka ba baka san ran da zaka fita ka bar duniya ba ni amma gani mun shiri in mun yi shiri wala tana dama dama Allah ya sa mutuwa ta zo da mu muna cikin shiri ce sa Allah ya ce bari mu maimaita ayan mu ce huwa alladhi khalaqakum min turab Allah shi ne wanda ya halicce ku daga ƙasa da da muna ka halitta daga ƙasa ba ka halitta to mu kiyaye mu bar ma 'ya'yanmu tarihin ƙwarai abinda babanka ya yi sai a ce kai kai abinda an kai man babanka sai a ce kai an kai man kuma dai in kai ɗa ne ka aihu wanda ya yi ma babanka nema ko bai yi ma ba ya yi nema ko bai ya ma nema ko bai ma ba kenan mu an kai ma inda babanmu an kai ba shi sa kullum ka bar tarihin ƙwarai na wala ko kamun sai an ce babanku ya yi kaza ko kakanku ya yi kaza Allah ce mun yi ku ne min turaba daga turbaya sun min nuɗuha sannan muka canza halittar muka rinka yanku daga dukkan mani sun min alaƙatin sannan muka yi ku da gunan jini sun ma yi hurjikun tsifla sai Allah ya rinka fitar da ku kuna jinjirai daga cikin cikin babar sun ma litablugu a shidda sannan ku kai ƙarfi kuma an ce sun ma ma'ana akwai jinkiri akwai tazara akwai intabal tsakani kenan sun malita kunu shiyukan sai ku zama dattawa tsufa ya kama ku kenan wa minkum man yutawaffa min qabl daga cikin ku akwai wanda suke mutuwa kafin su zama samari ko kafin su tsuha wa litablugu ajal musamma kuma don ku kai lokaci abin ambato ana ku da baku mutu ba Allah ya kyale ku ne dan akwai lokacin da za ku kwaci wala'allakum ta'qilun kuma yayi muku haka ne dan ku hankalta kaman me da aka kashe sa'annin ka kai ba aka kashe ka ba ayin kai mai hankali ne zaka gane ba da ba za kai an ka kyale ka an fahimci Hausa kenan duk abin da yake faruwa mai hankali sai shi hankalta da wannan huwa alladhi yuhyi wa yumiit Allah shine wanda yake rayarwa kuma shine wanda yake matarwa fa idza qada amran in Allah ya hukunta wani al'amari yana son ya faru fa inna ma ya ƙulu lahukun Allah yana ce ma wannan abin kasance ne fa ya ƙonu kawai sai wannan abin ya kasance ko mina nan sammai da kasai da Allah ya ce ya yi su ne fi sittati ayyamin ala hasbi uqulina gurgure da hankalin mu zai dauka amma Allah ya daukaka akan sammai da kasai su jinkirta shi haye kwana shida Allah ya wuce wannan girma Allah ya wuce wannan ko menene Allah yake so in yace mai kun da shike kun da Hausa ma'ana kasance ya kasance shine fa kun sai kasance dai ko ga kana kakar kakar kakar kakar shekara biyar kana neman jari baka samu ko ba ga bane amma da yake Allah gwani ne rana guda an ce dare guda Allah ya kan yi makawa Allah wani kenan alam tara ila alladheena yujadiluna fi ayati Allah Allah ce ashe baka ga waɗanda suke jayayya game da ayoyin Allah ba ayoyin Allah na imma an takun ayatullahi kauniyya aw ayatullahi shar'iyya wa'inda suke jayayya game da ayoyin Allah anna yusrafun ta yaya ne suke kaucewa suna karyatawa kun gane ko bi ma'ana anna bi ma'ana fa kayfa yukadzibuna Allah dan me suke yin karya ga Allah dan me ba sa bin Allah subhanahu wataala alladhina kadzabu bil kitab sune fa wa'inda suka karyata littafi alkitab shine alqur'ani mun yi mana bayani don da aka ce alkitab ana nufi alqur'ani illa idza dallat alqarinatu ala shay'in duna sai dai akwai wani alamu da ke nuna ba wannan qur'ani ba wani littafi ake nuna an gane ko wa bima arsalna bihi rusulana kuma suna karyata abin da muka aiko manzanninmu da shi na littattafai alladhina kadzabu bil kitab wanda suka karyata alqur'ani wa bima arsalna bihi rusulana kuma suka karyata abin da muka aiko manzanninmu da shi fa sawfa ya'lamu da sanin za su sani Allah ya ka san dai wanda duk Allah ya ce ma wallahi zaka sani in baka tuba ba an ka hadu akwai matsala dai shi bai saba da kawai kuma an hadu baka shirya ba akwai matsala Allah ya samu gyara yaushe za su sani idil auladu fi anaqihim yayin da za a sanya sarƙoƙi a wayansu sarƙoƙi na ƙarfi za a rataya su a wayansu kun gane ko ko a ce maruruwa wasalasil da sarƙoƙi me mari an gane mari in mutum ya haukace mai ake daure shi da shi sai a ce an samu mai mari to su ranar lahira sai a samu mari a daure su a sa sarƙoƙi a daure su kun ga sarƙa a nan ba mu gane tsawonta ba amma wani wuri ala ce sun mafi silsilatin zarƙuha saba'una zira'an Allah ce sai a ce a kawo sarƙa mai zira'i saba'in a sa shi ciki a naɗe sarƙa zira'i saba'in zira'i sauyin nawa na mala'ika ko nawa wallahu alam mare kasan sarka zira'i sauyin ba irin namu ba ai dogo sarka ce Allah ya ce salasir a cikin sarkoki yushabuna za a rinka jinsu yushabuna za a rinka jinsu sun mafi ham'i nan fil hami ko a cikin ruwan zahi sun mafin nari sa'annan a cikin wuta yusjaruna za a rinka ƙona su ayyuka dona kuna masu wuta ga ruwan zahi hamim ruwan da ya kai matuka wajen zafi sannan kuma ga wuta tana ƙona su kuma ga su ɗaure da sarƙoƙi shi sa'ala ce ibil aglal fi a ana ƙahim yayin da an ka sanya kukumma a wayoyinsu salasir da sarkoki yushabun ana jansu fil hamim a cikin ruwan zahi thumma fin nari yusjarun sannan a cikin wuta za a rinka kona su ayyuka dona thumma qila lahum sannan a ce da su aina ma kuntum tushrikun ina aula ko kasance kuna shirka da shi kuna bauta masa min dunillahi kuma bayan Allah ina suke qalu dallu anna la sun bace mu ba mu gansu ba wannan goma kan ba mu gansu ba bal lam nakun nad'u min qabl shay'a kai mu ba mu kasance muna bautar wani abu abin tambaya an bal lam nakun nad'u min qabl shay'a da ba ma bautar komai ya ke rufi a nan malamai suka ce ma'anar kai mu ashe banza ce mun ka kama ashe wa'annan ba allola na an fahimci Hausa to kamar haka ne ballam na kunna da min kauli shay'a kai mu da ba koyi muke bauta ba kenan yanzu kaka fahimci kamar sun kareta ne sun ce su ba su bauta mu komai ba a'a abinda suke cewa mu abinda muka bautawa ashe bai cancanta bauta musu kadhalika yudhillu Allahu al-kafirin kamar haka ne Allah subhanahu wataala yake batar da mutane waɗanda suke kafirai kamar yaya ay yudhilluhum anil hujja Allah ya batar da su game da hujja duk wasu hujjoji da za ka kawo sai suke karba yanzu ka zo ka yi wa'azi ka kare ka ce ma mutum kaga maulidi ba addini ba ne kaga in ka ce maulidi addini na menene rukun na maulidi menene sharuɗan maulidi ko ba haka ba ne maulidi na kwana nawa ake daga yaushe ake farawa yaushe ya kamata a bari sai ka kare ce ka makiya manzo ne wa'in hannu wai shi bai tashi shi shi tunani sai ce kai wanga maki annabi na fuka da su to shine kaga Allah ya batar da su daga hujja wanda ya kawo misali ya kamata kai nazari akan misali amma wanda Allah ya batar shi ba ya tashi wannan misali Allah ya madaukin sarki ya ce zalikum bima kuntum tafraquna fil ard sai a ce da sufa ko kafirai zalikum wannan azaba da aka yi muku ana yi muku shine bima kuntum tafrahuna fil ard game da farin cikin da kuke a bayan kasa diga da haƙƙi ba tare da wani hujja ba wa bima kuntum tamrahuna da kuma abin da ku kasance kuna yi na girman kai tamrahuna ai ta takabbaruna da kuma girman ka da kuke kina wa'in ga abubuwa guda biyu su yasa ake muku azaba kuna yin farin ciki ba tare da hujja ba sannan kuma kuna yin girman kai shi yasa ake muku wannan azaba kalli wannan aya da kyau Allah ya ce zai yi kafirai azaba ko ana yi musu wannan azaba ne saboda menene saboda farin cikin da suke yi malamai suka ce ashe farin ciki a duniya ba laifi ba ne yin murna a duniya ba laifi ba ne amma ya zamanto a bisa gaskiya ba a bisa ƙarya ba an gane misali ko don manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar muna da cewa ana iya a farin ciki ta hanyar murna wadda ta dace. Allah ce, "Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu." Kun gane ko? Kenan mutane su farin ciki da musulunci da Allah ya ba su, da alkurani da Allah ya ba su. Fi murna ba ko ni bane. Wai suka ce, "A yana nuhin maulidi ne." Na kare mu. abinda dai muke son mu ciro a cikin wannan aya duk wanda kaga yana murna yana farin ciki akan abin da yake sabon Allah ne shi wannan azaba za ta biyo masa baya amma wanda yake murna da shari'o'i na addini wannan ba a cewa yayi laifi tamrahuna bi ma'ana tatakabbarun da kuma girman kai da ku kusance kuna yi udkhulu abwaaba jahannam ku shiga kofofin wutar jahannam khalidina fiha kuna madawama a ciki fa bi'sa mathwal mutakabbirin tir da makomar masu girman kai ma'ana murin da mutum mai girman kai zai shiga alahira ya munana la ya kare mu Allah ce da manzon ta fasbir kai hakuri inna wa'dallahi haqqa lalle alƙawarin Allah gaskiya ne fa in ma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum ko mu nuna ma wani sashen alƙawarin azaba da muka musu alƙawari a nan duniya aw na tawaffayannaka ko mu matar da kai ba mu nuna ma ba kowanne dai an kai fa ilaina yurja'un to dai dukan su gare mu za su koma manzo sallallahu alaihi wasallam nuna masa dai saura daya azaban da za a yi masa nan duniya ya gani tun yana da rai ya faru ranar da aka gaza su badar yakin badar da aka yi Allah subhanahu wataala ya nuna masa azaban da aka yi makafare saura sai an je lahira shi yasa Allah ce in muna so sai mu nuna maka gani tun da nan duniya ko muna so sai mu bari sai an je lahira Allah madaukin sarki ka sa aljanna ce mu kuma mu Allah madaukin sarki yake cewa walaqad arsalna rusulan min qablik hakika mun aiko da manzanni kafin zuwanka minhum man qasasna alayk daga cikin manzanni akwai wanda muka baka labarin su kun gane ko mun baka sunayensu mun gaya masu wa minhum man lam naqsus alayh daga cikin manzanni akwai kuma inda bamu baka labarin su Allah ya samu dace wannan nake so in tsaya anan zaka ga an yi littafi cikin littafi a ce adadin manzannin Allah kaza ne da wani da wani da wani ai da sahawa annabawa kaza ne a'a wallahi mu yi mu yi hankali da kanmu mu tsaya inda Allah ya tseda wanda ya kowa sani game da lamarin addini shine manzon Allah Allah ya ce da shi wasu annabawa mun baka labarin su kun san ko me yasa saboda mutanen su sun yi wani abu wanda bai dace ba mu kan mu irin wannan abu ko kuma mutanen su sun yi abin da ya dace mu mu yi aiki irin wannan waɗanda babu buƙatar a buga mana example a kansu Allah bai ambace su shi ma manzo ba a sanar da shi su ba to waye isa ya san kuma adadinsu sai mu bar mu Allah sani adadin annabawan Allah Allah shi ya sani adadin manzannin Allah Allah shi ya sani amma mun san waɗanda Allah ya ambata waɗanda ba mu sani ba kuma ba mu san su ba wannan ba zai cutar da mu ba a addinin mu kuma gobe Allah ba zai tambaye mu ba an fahimci wannan Allah yake cewa wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah baya kasancewa ga wani manzo ya zo da wata aya da take nuna shi dan sakon ubangiji ne sai dai da izinin Allah subhanahu wataala kenan sai da umarnin Allah subhanahu wataala kun san abin da ya kawo wannan magana su kafirai su suka nemi manzo ya zo musu da aya wa'in shi na yake tambaya yake cewa bambancin mazo da annabi bayanai dai akan wannan malamai sun yi ta magana an ka ce manzo shine wanda aka aiko zuwa ga wasu al'umma ya yi musu da sako shi ko annabi shine wanda Allah subhanahu wataala ya bashi annabta yana yin ibada a bisa shari'a ta wani da Allah ya aiko ma littafi ba tare da an aike shi zuwa ga wasu jama'a ya irin musu da sakonni ba kenan za mu cewa kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba an fahimci hausa Allah ya samu dashi inda a cikin banu isra'il akwai annabawa da yawa suna aiki da attaura ba mu san su ba suna nan kan shari'a ta annabi musa sannan annabi Musa annabi ne manzo saboda Allah ya aike shi zuwa ga Isra'ila wallahu a'lam na'am Allah subhanahu wataala yake cewa a ci gaba da karatun wannan aya kuma kana da rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah baya dacewa ga wani annabi ya zo da wata aya sai da umarnin Allah sanda suka nemi manzo Allah ya zama su da ayoyi Allah ya ce a ai ba haka na aka da abin da kun kaga mun yi su tsari Allah ne yake cewa ai kaza ya zo da kaza fa idza jaa amrullah idan fa al'amarin Allah ya zo ma'ana duk lokacin da Allah ya kaddara na halakar da al'umma in yayi kuma lokacin ya zo wa khasira hunalika al-mubtiluna to a wannan lokaci ba hmm qudiya bil haqq ko za a yi hukunci da gaskiya wa khasira hunalikal mubtilun to a wannan lokaci mabarnata za su yi asara su ne wasu kafirci wa Allah Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'am Allah shine wanda ya halitta mu dabbobi litarkabu minha dan ku hawo wasu daga cikin an'am dabbobin gida awakai raguna shanaye ragunmu to sai Allah ce da tarkabo min hadan ku hawo wasu daga cikin su kamar da ku mi ko ba haka wa min ha ta akulu kuma daga su kuke ci kamar raguna da awakai har su ma raguna kenan dabbobin gida wasu ba su haihuwa in ka kama akuya ka ce ka hauta kai ka dosu ai na za ku tsare a hanya ko ba ka ba saboda Allah bai yi ta da a hawa amma Allah ya raƙumi da a hau ana hawan maraƙi da abin da ya kama da wannan malamai suka ce shin ababin nan da Allah ya ambata su kaɗai ne ake yi da dabbobi a don wa'ina a ambace su ne su aka fi yawan yi ma dabbobi ana amfani daban-daban da su amma wanda ya fi hita ci da hawa ba da ba a yanka dabba a ci ko babu kuma ba da ba a ganin wani bisa jaki ko kuma wani bisa raƙumi ko abin da ya kama da wani saboda su suka yi yawa sai an ka ambace su walakum fiha manafi kun gani ko kuna da wasu amfani da kuke yi da dabbobi banda yanka da hawa wadda tabloku alaiha hajatan fi sudurikum sannan kuma ku biya wani bukata aka ne ko fi sudurikum da yake a cikin zukatan mana ku bi wani ku biya wani bukata da wayannan dabbobi bukatun da yake cikin zukatan wa alaiha wa alal fulki tuhmarun ku dai sani kan dabbobin gida da kuma jirage na ruwa kuke ɗaukar kaya kuna kai kawo dabbobi na gida su yi muku aiki a wajen ruwa jiragen ruwa su yi muku aiki a cikin ruwa Allah ya wannan ni'ima dan kuni kadima a gani jirgin ruwa akwai jirgin da ruwa yana ɗaukar kwantenar dubu ɗaya kwantenar dubu ɗaya amma cikin kontenar dubu da inda guda za ta kwabce za ta yi kasa amma shi bai yin kasa wannan ba aya ba ne? aya ce ka duba ka gani raƙumi kayan da ake azama yana kwanci ya tashi da su in azama mota su ba su tsaya kun gane ko duk wa'in ga ƙananan motoci wala ya hanka damfare ta da kayan da ake azama rakumi yana kwanci ba su itiyar su amma ku ji aya ta Allah mu'ujiza ta Allah duk kayan da ake so raƙumi shi sai ya zauna a azamin su sannan ya tashi da Allah mai hankalinmu ya ba mu sai ya ɗauki kafa guda a wasa ga cewa ya rance kenan sai ya kai kaya ya aka azamin ta gaskiyar ƙarin yana nuna kansu kayan ya'ya kansu ɗaya kaji abinda ya ce kawar bittajar ba yau da gobe masu harkar rakuma har sun gane in an azama rakumi kaya ya tashi suka ga bai buga kafa guda a gaba ba kamar yana nuna musu kayan sun yi mai yawa sai an kwantar da shi an rage sannan ya tashi ya buga kafa to nan kuma in ya ko zuwa baya ne kun fahimci hausa? afalayin zuruna ina da ibe da kefa kudu gasko ban manta sai da nemo da darasi musamman guda ɗaya akan yadda halittar raƙumi take halitta ta ban mamaki nunar raƙumi ban mamaki tsarin raƙumi ban mamaki kun fahimci hausa ƙofatar raƙumi ban mamaki shi yanzu in yana ta yi taka kaya ko ya taka ƙarhe ba cire mai aka yi ba sai ya ƙara buga ƙafa ya shige shi ke ya tsaye ya ƙara aiki cikin namun tuni darasi ne darasi ne a akwai da yawa allah ya sai mun zomi darasi a kan wannan allah ya wani jagora almuhim dai allah ya muna nema kuma duk mu allah ya wani ko ba haka bane allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yurikum ayati Allah yana nuna muku ayoyinsa alamomi da ke nuna shi ne a Allah fa ayya ayatin lahi tunkiru to wace ayar Allah ce kuke musu fada mu ji sama ce da Allah ya ce akwai ba a gani ba ƙasa ce da Allah ya ce akwai ba a gani ba mutum dan adam ne da Allah ya ce yayi ba a gani ba itatuwa ne da Allah ya ce yayi ba a gani ba to dan Allah duk ayoyin da Allah ya ce alkurani ku hudu guda da kuke cewa Allah ya ce ya yi ta bai ba an babu to dan me ba za ku kuta masa hmm afalam yasiru fil ardi shin su kafirai ba sa yin tafiya a bayan kasa ne fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim su duba su ga yadda karshen wanda ya wuce gabanin su ya zama wanda suka kafirci kanu aksara minhum wa'in can fa sun yi su yawa kanu aksar min na ana magana da mutanen makka su mutanen makka da suke yawan zuwa da girman kai ka hada nan da muka halaka ka ku azahin kaɗan na fa wala sun yi ku yawa kun gane ko sannan bayan sun fi ku yawa in ji Allah madaukin sarki ce wa ashadda kowa sun yi ku ƙarfi ƙarfin su da naku ba ɗaya ba ne sannan Allah madaukin sarki ce wa athara fil ard sun yi ƙoƙarin bida na abin duniya mana sun yi ku tahiya nesa wajen neman abin duniya wayan ku kuna ganin mabida ne ko ko masu ƙarfi ne ta sun yi ku ƙarfi sun yi ku ƙoƙarin bida shi ne wa ya tara fila'ai a shaddu laha talaban wa ab'ada bihaban sun yi ku ƙoƙarin bida sun yi ku ta nesa yanzu kawo munan da mutum yake ganin shi ɗan bida ne Allah ce wala yayi wanda sun yi ka zama yan bid'a amma yau labarin su ake in ba da Qur'ani mun ma babu jin labarin su Allah subhanahu wataala yake cewa dukkan kokarin da gare su dai fa ma agna anhum ma kanu yaksubu abin da suka tara bai amfana musu komai ba a ce duka ya mai din nan taka ce radda zaka mutu ba abu guda da zai amfane ka in banci aikin ka na kwarai in kan mutu ba abin da zai bi ka bancin farin da kafani sai wanda za su je su rode ka sai aikinka kenan sarkin nema wallahi ka nemi lahira duniya komi ka samu za ka taika wani shi bayan ce kai ta kwana ba a nemi duniya amma ka ta shigartar da kai daga neman lahira falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat yayin da manzannin su suka zo musu da hujjoci wanda ke nuna su annabawan Allah ne farihu bima indahum min al-ilm sai suka yi alfahari bai ma'ana suka yi mamaki game da abin da suke da shi na ilimi mun gane a yanzu ko mutum da ya ji ya ji turanci kaza kana waya sai ce kai ni fa ba jahili bane kun gane misali ko in an ga da sallah ka ce zuba masallaci ce a ustaz bismillah ustaz bismillah a wani ya da kai shi ne an gane misali ai wannan shi dan wani za akwai su ta Allah ya kare mu Allah madaukin sarki ya ci gaba da bawo labari yake cewa bari huwa ma indahum min al-ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un sai hukuma ta auka mu shine wa haqa bihim ai azaba ta same su dan me bima kanu bihi yastahzi'un game da abin da su kasance suna yin zigilanci da shi falamma ra'aw ba'sana Allah subhanahu wataala yake cewa a yayin da suka ga azaban mu ya tinkaro su suka ga halaka ta zo a gare su qalu suka ce amanna billahi wahda mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikin mun kafirce wa dukkan abin da muke hada Allah da shi mun yi imani da Allah shi kadai Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u basna yayin da suka ga azaban mu ya zo musu to imanin da suka zai musu amfani ba duk wanda bai tashi cewa na tuba ba sai da yake fushin Allah ya zo mai to na tuba shi ba ta musu amfani Allah yake cewa sunnatullah wannan sunna ne na Allah Allah ce kada khalat fi ibadi wacce ta riga ta gabata a cikin bayinsa mana irin wannan azaba ta gabata akan bayi wanda suka kafirce sadda azaba ta zo ba yayi musu ba to ko wasu suka kafirce in azaba Allah ya zo ko sun tuba ba za a karba ba wa khasira hunalika alkafirun Allah madaukin sarki yake cewa a can kan kafirai sun yi halaka ma'ana sun yi asara yayin da suka ga azaba suka ce sun tuba to wannan asara ta tabbata gare su Allah ba zai karbi tuban su Allah madaukin sarki ya karbi tuban mu Allah karbi aikin mu na gare da wannan ne zamu takaita karatu mu anan sai kuma kwanaki na gaba in Allah ya so ya yarda Allah ya taimaka mu